الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 26 ga watan rajab shekara ta 1433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 16 ga watan 6 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata kamar zuwa na'am na'am wai misali mutum ne hankalinsa ya gushe baya sallah wanda kuma tare da cewa sallar ba wajibi ba ce a kansa shi in ya mutu za a yi masa sallah ko ba za a masa ba dole za a masa sallah a matsayin shi na musulmi idan ya kasance gushewar hankalin ya zo masa bayan ya balaga bayan balagar shi mun tabbatar da cewa matsayin shi na musulmi ne yana sallah ko da yana wasa da ita to wannan dole ne a yi masa sallah sawa'an hauka ne wanda yake Allah ya kaddara masa ko kuma haukan da shi ya zame ma kansa sababin haukan kamar shaye-shaye da sauran shi in dai a matsayinsa na musulmi ne to wannan dole za a masa sallah musamman kuma wanda tun da ya tashi yana kuruciyarsa har girmansa har zuwa mutuwar shi a cikin yanayi na hauka yake wannan dole za a masa sallah domin bazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye mana ka'ida kullu mauludin yuladu ala fitra ko kuma yuladu ala fitratil islam فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه zan Allah ya ce duk wani ɗa da ake aihuwa ana aihuwar shi ne akan addinin musulunci sai dai mahaifansa su canza masa alƙibla idan yahudawa ne su karkatar da shi zuwa addinin yahudanci hakanan in 'yan mushau ne su maida shi zuwa addinin mushau idan arni ne ba ma guje kuma su maida shi wato maguzanci idan don haka kasancewar mahaukaci ko da baya sallah idan ya mutu sallah za a masa in mun tabbatar da cewa a matsayin dan uwanmu ne musulmi in kuma kasancewar tun da ya tashi ma kasancewar ko da dan arna ne in ya tashi tun yana yaron shi a cikin yanayin hauka yake har ya kai lokacin mutuwa wannan sallah za a masa saboda kasancewar akan musulunci aka haife shi hankalin shi kenan a karkace yake balantana mahaifan shi su karkatar da shi zuwa addinin da suke kenan haka wanda kuma bayan balagar shi yana matsayin shi na musulmi hankalinsa ya gushe in ma kasancewar Allah ya kaddara masa ko da haukan shaye-shaye ne to wannan dole za a yi masa sallah a matsayin shi na musulmi na'am
wala ingancin hadisin da ke cewa a zubar da yi na ba shi cikin wani ko da ka kun ga mutu yadda ka haifa sai sun yi kuma take tambaya wa ko ka tuba ma
wannan hadisi ban san shi ba kuma in ma akwai shi bai inganta ba na cewa wai misali wai duk wanda ya yi zina za a yi zina da 'ya'yansa ba yau ba hadisin yana yawo a bakin mutane suna cewa ko da a katangar gidansa ne bayan gidan shi sai an yi maganar cewa in kayi a sakauta akan 'ya'yanka wannan ba abu bane ba wanda ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba mamaki kasancewar irin abin da ka aikata ka aikata dangane da 'ya'yan wasu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa kauta akan 'ya'yanka amma maganar cewa dole ne mutum in yayi sai an yi da 'ya'yansa wannan ba magana ba ce ba wanda suke tabbatacciya a shari'ance darasi ne yau za mu je darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen karshen babi na talatin da biyu baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na haɗa jiki da iyali ga mai azumi wanda mun wuce da hadisin abu mai tsara da ya rawaito daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aisha ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hada jiki da ni alhalin yana azumi sai ta ce wa kana amlakakum li irbi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ku mallakar gabarsa ko kuma ka ce ya fi ku mallakar wato bukatarsa domin lafazin irgun ma'ana biyu yake dauka ma'ana ta farko shine bi ma'ana alhaja ma'ana ya fi ku mallakar bukatar shi me ake nihi da bukata a nan shahawarsa ma'ana ba zai ketare iyaka ba ko kuma ya zamanto irbun wato gaba ma'ana ya fi ku mallakar gabansa bayan da za a yi ketare iyaka a wata riwaya wa kana amlakakum li irabi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ku mallakar bukatarsa idan kama ra'un kin wasali sama li arabi ma'ana ga bukatarsa kama alhamza wasali sama sannan kuma ra'un kin in ma ka ce arabun ko kuma ka ce irabun bayani ya gabata akan shi za mu tashi babi na 33 قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء على صيام لمن لم يعزم من الليل wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la siyama babu azumi ingantacce liman lam ya azumi lallai da duk mutumin da bai kudurta niyya a cikin dare an gane ku ga duk mutumin da bai dauri aniyar yin azumi a cikin dare me ake nihi da dare a nan kafin ketowa alfijir to babu azumi ingantacci gare shi shin kowane azumin ko kuma akwai bambanci tsakanin azumi na farilla da na nafila bayani zai zo nan gaba insha Allah ta'ala قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه هو عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال أبو عيسى حديث حفصة رضي الله عنها حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح وهكذا أيضا روي هذا الحديث روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه wa amma siyamu taɓawo fa mubahun lahu an yanwiyahu ba'da ma asbah wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad wa ishaq hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mallam yujimi isiyama qabla al-fajr duk mutumin da bai dauri aniyar yin azumi kafin ketowa alfijir fala siyamala babu azumi ingantacce gare shi don haka a nan tarjama da malam ya ce liman lam ya azim minan laili abinda ake nihi dare a nan kenan kafin ketowa alfijir don haka ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mallam yujimi isyama duk mutumin da bai kudurta wato niyyar azumi qabla alfajr kafin ketowa alfijir fala siyamala wato babu azumi ingantacce gare shi wannan lafazi a ƙarƙashinsa ba za ka bambanta tsakanin azumi na farilla da azumi wanda yake na nafila illa kasancewar kamar yadda babi na gaba za mu ga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bambanta mana tsakanin azumi na farilla da na nafila a wajen niyya kamar yadda wannan hadisi iya abin da yake nuna mana azumi wanda yake na wajibi idan mutum bai ɗauri aniyar kafin ketowa alfijir to ba maganar azumi don haka a nan mana yake cewa hadisin hafsa hadisi ne ba mu san shi ba da cewa faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa ta wannan fuska kawai riwaya ta ya hayi ibn ayyub daga abdullahi ibn abubakar daga ibn shihab daga salim daga mahaifinsa daga hafsa ta wannan hanya ɗaya-ɗaya malam ya ce kaɗai muka san da cewa faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar malam ya ce wa gaduru ya annafi'in an ibn umar qawlu ya ce haƙiƙa an rawaito wannan hadisi daga al'imamu nafi daga mai gidansa abdullahi dan umar faɗa ce ta abdullahi dan umar ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma'ana shi ibn umar shine ke faɗar cewa mallam yujimi siyama qabla al-fajr fala siyamala duk mutumin da bai dauri aniyar yin azumi kafin ketowa alfajir to babu azumi gare shi illa kasancewar koda faɗa ce ta abdullahi dan umar to hukuncin ta hukunci ne na hadisi wanda yake almarfu an gane ku domin magana ce wanda take ta shar'anta wani abu daga cikin shari'a ta musulunci fadar cewa ga wani abu wanda yake matsayin shari'a ta musulunci abu ne wanda yake ba a faɗa shi da ra'ayi kenan ibn umar ya ji abin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa kasancewar lokacin da zai faɗi faɗar bai jingina masa ba don haka malam ya ce wa huwa asfaku wannan kuma shine mafi inganci ma'ana faɗa ce ta abdullahi dan umar wa haka za aiban ruya hazal hadith malam ya ce haka aka rawaito wannan hadisi daga al'imamu zuhri mawqufan cewa faɗa ce ta abdullahi dan umar ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hanya ta biyu wadda malam ya ishara zuwa gare ta ta karfafi waccan hanya ta biyu wadda take tabbatar da cewa fada ce ta abdullahi dan umar sai ce wala na alamu a hadar rafa'ahu ba mu san da ɗaya daga cikin marwaita da ya ɗaukaka danganan hadisin har ya dangana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa ya haye bunu ayyu sai dai ya haye bunu ayyu shi kaɗai ne ya ɗaukaka danganan har ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ce wa inna ma ma'ana haza inda ahalil ilmi ma'anar wato wannan hadisi a wajen malamai la siyama liman lam yujmi siyama qabla dulu'il fajr fi ramadan ma'ana babu azumi ingantacce ga duk mutumin da bai kudura niyyar azumi kafin ketowa alfajir a cikin watan ramadan aw fi qada'i ramadan ko kuma ramuwar azumi wanda yake na ramadan domin ramuwar azumin ramadan shi ma farilla ne aw fi siyami nadhr ko kuma azumi wanda yake na addawan ma'ana wanda ka ci wani alwashi tsakaninka da ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa in har bukata kaza ta biya to Allah yana da alkawari a kanka za ka yi azumi uku ko biyar ko goma ko sama da haka ma'ana don godiya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala domin shi ma cikawa da addawal wajibi ne sai ce idza lam yanhi min al-layli lam yajzi idan mutum bai dauri aniya ba tun da dare ma'ana kafin ketowa alfijir to wannan azumi bai wadatar masa ba kenan abin da muke so mu gane azumi na farilla dole sai mutum ya kwana da niyya misali azumin ramadan ko azumi wanda yake na ramuwar wato watan ramadan ko kuma azumi wanda yake na addawan an gane ku kenan a nan sai ka hada da azumi wanda yake na kafara domin shi ma farilla ne shine sai ya ce wa amma siyamu tatawu sanadi azumi wanda yake na nafila fa mubahun lahu an yanwiyahu ba'da ma asbah wato ya halatta ga musulmi ya dauri aniyarsa bayan ya waye gari ko da bayan gari ya waye rana ta hutu idan kana da nihin yin azumi na nafila a wannan lokaci zaka iya yin niyya ka wuce malam yace wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad wa ishaq wannan fada ce ta al-imamu al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim sabani ga malaman malikiya su suna ganin cewa ba bambanci tsakanin azumi na farilla da na nafila dole sai mutum ya kwana da niyya amma wannan fada ta al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad da ishaq ita ce fada wadda take mafi inganci kamar yadda za mu ga hadisin da suka dogara a kan shi cewa akwai bambanci tsakanin azumi na farilla da na nafila wato dangane da niyya kenan shi na farilla dole sai mutum ya kwana da niyya kamar yadda a nan malam ya yi misalin ya ce azumi na ramadan ko na ramuwar ramadan ko azumi wanda yake na addawar in har mutum bai kwana da niyya ba to wannan azumi bai isan masa ba amma azumi na nafila ya halatta mutum ya ɗauri aniya ya ci gaba da azumi ko da ya waye gari ma'ana bayan ketowa alfijir babu ma ja a fi ifdar sa'imi da mutaqawwi wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa mai azumi na nafila yana da damar da zai ajiye azumi in ya ga dama ya ajiye in ya ga dama kuma ya ci gaba da azumin shi ya kai قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا أبو الأهوص عن سماك بن حرب عن أم هاني عن ابن أم هاني عن أم هاني رضي الله عنها أنها قالت كنت قائدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي فقال وما ذاك قالت كنت صائمة فأفطرت فقال آمن قضاء كنت تقضينه قالت لا قال فلا يضرك قال قال وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة رضي الله عنهما قال وحديث أم هانئ في إسناده مقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الديالسي قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسدي العتكي أنه قال كنت أسمع سماك بن حرب يقول أحد بني أم هاني حدثني فلقيت أنا أفضلهم وكان اسمه جعدة وكانت أم هاني رضي الله عنها جدته فحدثني عن جدته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر قال شعبة فقلت له أأنت سمعت هذا من أم هاني قال لا أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هاني وروى حماد بن سلامة هذا الحديث عن سماك بن هرب فقال أنا هارون بن بنت أم هاني عن أم هاني رضي الله عنها ورواية شبهة أحسن هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال أمين نفسي وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال أمير نفسه أو أمين نفسه على الشك وهكذا روي من غير وجه عن شعبة أمين أمين أو أمير نفسه على الشك wato ummu hani diyar abu dalib allah ya kara mata yadda ke cewa na kasance ina zaune wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam fa'uti ya bi sharabin fashari ba min sai aka zuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani abin sha ya kafa kai ya sha mana walani sannan manzon Allah sai ya miƙa min fasharibtu minhu tace ni ma sai na kafa kai na sha wa qultu sai na ce da shi inni aznabtu fastaghfirli ya rasulullahi nayi laifi roƙa mun gafara ta ubangiji na faƙala sai ya ce wa mazaki ma'ana wani zunubi ne kika ɗauka ƙalis sai ta ce kuntu sa'imatan fa'afdartu ya rasulallahi lokacin da ka meƙo min wannan ina azumi kuma na karya azumi na menene ya kai ta dangane da sha sauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saura ne kuma wanda yake ma'abucin albarka kar mu manta sahabin da aka kawo ruwa mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha mazan Allah ya mika masa wannan abinci ne aka kama mazan Allah sallallahu alaihi wasallama mazan Allah ya ce masa ya zo su ci sai ya ce azumi yake mazan Allah ya ce to bari in baka bayani dangane da wani abu na hukuncin azumi mazan Allah ya masa bayani bayan lokaci mai tsawo a kullum abin da yake tunani yake nadama yake samun damuwa a kansa da bai ci wannan abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine iya abin da yake damuwarsa to don haka a nan ita ummu hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa kai ya sha sai ya mika mata me za a yi ita ma sai ta kafa kai ta sha bayan ta kafa kai ta sha ta gama sai ta ce ya rasulullahi inni aznabtu na ɗau zunubi fastaka firli roƙa mun gafara ta ubangiji ta baraka wata'ala an gane ko faƙala sai manzon Allah ya ce da ita wa ma zaki menene ya faru ƙala sai ta ce kuntu sa'imatan fa afdaltu ya rasulullahi na kasance ina azumi kuma gashi na karya faƙala sai manzon Allah ya ce da ita amin qada'in kunti taqdinahu shin ramuwar azumi ne kike ma'ana azumin da kika karya azumi ne wanda yake na ramuwa qala tila tace a qala sai manzo Allah yace fala ya durki karya azumin nan da kika yi ba zai cutar da ke komai ba ma'ana baki da laifi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan hadisi hadisi ne ingantacce iya abin da yake nuna mana mai azumi na nafila in ya ga dama da gangan yana iya ajiye azumi kuma ba shi da laifi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala qala mala yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri da Aisha Allah ya kara musu yadda sai yake cewa hadisin Ummu Hani wato a cikin sanadinsa akwai ta cewa wane ne ke da ta cewa a kansa shine wannan marwayaci Simak ibn Harb malam ya ce wal amalu alaihi inda ba'd ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wato aiki ko akan haka yake wato a wajen wasu malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu anna sa'im al-mutatawwi'a idza afṭar mai azumi na nafila idan ya karya azumin sa fala qada alaihi ba maganar ramuwa a kansa illa an yuhibba an yarda sai dai idan ya ga dama a karan kai shi ya so ya rama to wannan kuma tashi da rage amma babu wajen cin ramuwa a kansa malam yace wa huwa qawlu sufyan al-thawri wa ahmad wa ishaq wa shafi'i wannan fada kwa fada ce ta sufyan ibn sa'id al-thawri da al-imam ahmad da ishaq ibn ibrahim da al-imam shafi'i sabani ga malaman malikiya wanda sun tafi akan cewa duk mutumin da ya karya azumi na nafila da gangan to dole sai ya rama menene hujjar ku suka ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu adi'u Allah wa adi'u rasula wa la tubdilu a'malakum ubangiji ta'ala yace ya ku jama'ar mu'minai kuma ubangijin ku da'a kuma manzon sa biyayya kar ku sake ku bata ayyukanku tare da cewa abinda malamai suka fassara wannan aya irin su al'imamu shafi'i kar ku bata ladan ayyukanku shine da riya ko kuma ciyarwa ko kuma gura ma mutane akan abin da kuka musu na alkhairi amma ba yana nihin cewa ba in ka fara aiki na ibada cewa wanda yake na nafila cewa in ka bata shi dole sai ka rama don haka wannan kuma nassi ne a bayyana manzon Allah sai da ya bincike ta menene laifin na ki tace ya rasulullahi ina azumi kuma gashi na karya manzon Allah ya ce azumin ramuwa ne kike tace a manzon Allah ya ce to ba zai cutar da ke ba ma'ana ba ki da laifin komai a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala don haka a nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo baya suka ce duk mai azumi na nafila idan ya karya azuminsa ba maganin ramuwa a kansa in ya ga dama ya rama to wannan tashi ta rage amma babu wajabcin ramuwa a kansa don haka sai a nan riwaya ta biyu wato hadisin shu'uba yake cewa na kasance ina jin simak ibn har na fadar cewa ɗaya daga cikin jikokin ummu hane ya bani labari kuma na haɗu da wanda yake fiyayyensu fiyayyensu ku sunan shi shine ja'ada ummu hani kuma kakar shi shi wannan ja'ada kenan shi kan ummu hani ne diyar abu dalib fa haddathani an jaddatihi sai ya rawaito mun hadisi daga kakar shi wato wadda matsayinta ita baba ni ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin yar mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ta ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dakala alaiha ya shiga wajenta fada abi sharabi fa shariba manzon Allah ya ce a kawo masa abin sha aka kawo masa manzon Allah ya sha kuma na wala hasanan sai ya mika mata fa sharibat ummu hani sai ta kafa kai ta sha fa qalat ya rasulullah amma inni kuntu sa'ima tace ya rasulullah ka san da cewa fa azumi fa nake kuma ga yana kafa kai na sha manzon Allah sai ya ce da ita as-sa'imul mutatawwi aminu nafsi mai azumi wanda yake na nafila wato shi ne amintaccen kansa me ake nihi da amintaccen kansa ma'ana amana ce wadda take kansa kenan in ya abin da ya ga dama shi zai yi shine manzon Allah sai ya ce in sha a sama wa in sha a afdara in ya ga dama ya ci gaba da azumin sa ya kai in ya ga dama kuma ya aje kenan kai da ka dau azumi wanda yake na lafila kai kai ne amintaccen kanka daman amana ce wadda take ta kanka in ka ga dama ka aje in ka ga dama ka kai kenan in ka kai wannan shine aka fi so kuma in ka aje ba laifi ba kai tunda annabi maza Allah ya ce in sha'a sama wa in sha'a aftar in ya ga dama ya ci gaba da azumin sa in ya ga dama wato ya aje wannan shine dalili na biyu duk da cewa duka dai riwaya kissa ɗaya ce kenan a wannan yana nuna mana mai azumi na nafila yana da damar da zai ajiye azumi koda da gangam ne kuma ba laifi a kansa shi ne anan shuba yake cewa sai na ce da shi a an ta sami ita haza min ummi hani shi kenan shi a dakin na ce shin kai da kanka ka ji wannan hadisi daga kakarka ummu hani kala la sai ya ce a akhbarani abu salih abu salih wato shine ya bani labarin wannan hadisi wa ahaluna an ummi hani kuma da yan gidan su suka bani labari daga ummu hani kenan anan shi ya ji hadisin daga abu salih abu salih kuwa matsayinsa wannan ba'ifi ne an gane ko malaman hadisi sun raunana shi wa ahaluna yace kuma da yan gidanmu kenan a yan gidanmu kuma akwai jahala yan gidanku yusuwa kenan akwai waɗanda suke amintattu akwai waɗanda suke kuma ba amintattu ba a nan sai yake cewa hammadu ibn salama ya rawaito wannan hadisi daga simak ibn harb shi kuma sai yace daga harun dan diyar ummu hani shi kuma daga kakarsa kenan ummu hani malam yace riwaya ta shu'uba ita ce mafi kyau kamar yadda mahmud ibn gailan haka ya rawaito hadisin daga abu daud faqala sai yace aminu nafsihi mai azumi na nafila kenan shine amintaccen kansa in ya ga dama ya cika azuminsa in ya ga dama kuma ya aje kenan abu wanda yake naka kenan matsayin amana ne a wajenka in ka ga dama kai ne kake da damar abin da za ka yi da shi ba wanda ya isa ya hana ka kenan in ka ga dama ka kai in ka ga dama ka aje wa haddathana ghayru mahmudin an abi daud yace wani marwayaci ba mahmud ibn gailan daga abu daud ya ba mu labari a cikin lafazin sai ya ce amiru nafsihi au aminu nafsihi ma'ana mai azumi na nafila shine shugaban kansa an gane ko kuma amintaccen kansa kenan idan aka ce amiru nafsihi kenan shi shine shugaba shugaba ku shi yake da wuka da nama kenan in ya ga dama ya ci gaba da azuminsa in ya ga dama kuma ya ajiye ala shakki malam ya ce akan kokonto haka ya rawaito mana hadisin haka aka rawaito ba ta fuska ɗaya ba daga shuba aminu au amiru nafsi shugaban kansa ko kuma amintaccen kansa shi ma akan kokonto illa kasancewar wacce riwaya ta shuba babu kokonto kenan mi maza Allah ya faɗa cewa ya as-sa'imul mutatawwi'u aminu nafsihi mai azumi na nafila shine amintaccen kansa in ya ga dama ya cika azuminsa in ya ga dama kuma ya aje kenan wannan dalili ne wanda ke nuna cewa idan mutum yana azumi na nafila kenan a nan in ya ga dama ya kai in ya ga dama ya aje kuma ba laifi bai kenan sabani ga malikiya da suka ce tilas mutum sai ya rama kenan ramuwar a nan a magana mafi inganci in ya ga dama ne Ba, babun si, babu siyami taɓawi bigairi tabiyi wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da cewa azumi wanda yake na nafila baya buƙatar cewa dole sai mutum ya kwana da niyya an gane ko saɓani ga na farilla قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن طلحة بن يحيى عن أمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء قالت قلت لا قال فإني صائم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غدا فأقول لا فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية قال وما هي قالت قلت هيس قال أما إني قد أصبحت صائما قالت ثم أكل قال أبو عيسى هذا حديث حسن hadisi na farko aisha Allah ya kara mata yadda ke cewa wata rana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shigo wajena faƙala sai manzon Allah ya ce da ni hal inda kum shayi shin ko akwai wani abu a wajenku me yake nihi abinci wani abinci shine abincin da ake ci a lokacin safiya shine wanda a yaren hausa ake kiran shi wato ake kiran shi karin kumallo manzon Allah ya ce hal indakum shay shin akwai wani abu a wajenku na abinci qalat qultu la Aisha ta ce masa a'a ba komai qala sai manzon Allah ya ce fa inni sa'im to na wuce da azumi dan haka a cikin wata riwaya sai ya ce fa inni idan sa'im tunda babu abin da za a karya da shi manzon Allah ya ce to na wuce da azumi kaga wannan kasancewar kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya wuce da azumi menene matsayinsa lokacin da ya tambaya akwai abun karin kumallo a lokacin nan ba shi da niyyar azumi wannan kuma bayan an wayi gari ne da aka ce masa babu abinci manzo Allah ya ce to na wuce da azumi to dan haka wannan dalili ne a bayyana wanda ke nuna cewa azumi na nafila baya bukatar cewa dole sai mutum ya kwana da niyya riwaya ta biyu Aisha Allah ya kara mata yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance na zumun sai ya ce da ni a inda ke gada shin akwai abinci a wajenki an gane ko idan aka ce algada shine abincin da ake ci kafin rana ta gushi an gane ko kafin rana ta gushe kenan wanda shine ake kiran shi abincin rana wanda mu galibi sai rana ta gushe ake abincin rana amma su kuma a wancan lokaci idan hantsi ya daga ake yin shi domin shi karin kumallo tun da safiya suke yin shi wanda kuma mafi yawa wasu ba sa yin karin kumallo sai dai in rana ta daga kafin azahar sannan a wannan lokaci za a ci abinci sannan kuma sai abinci wanda yake na dare to shine anan manzon Allah ya ce a inda ki gada shin akwai abinci a wajenki ba a kulu la Aisha ta ce sai in ce masa a a fa ya kulu inni sa'i manzon Allah sai ya ce tunda babu to na wuce da azumi qalat sai Aisha ta ce fa atani yawman wata rana manzon Allah sai ya zo wajena fa qultu sai na ce da shi ya rasulullah ya manzon Allah innahu qad uhdiyat lana hadiyya an mana wata gagarumar kyauta qala sai manzon Allah ya ce wa mahiya kyautar mi aka mana qalat qultu hais tace ya rasulullah an ba mu hais shi hais garin alkama ne wato ake dama shi a tuka shi da man shanu wato da ciku da dabino wanda har yau suna yin shi ainihi garin alkama ne sai a dake dabino a dake ciku a sanya man shanu sai a dama shi duk mutumin da ya tafi a cikin wata na ramadan ko kuma a lokacin haji kamar misali irin azumin litinin da alhamis a harami na madina ko harami na makka zai ga du'a ya kan sufura an kawo shi irin wannan alhais da shi da dabiru wanda har yau suna yin shi to shine aisha take cewa kultu hais sai na ce an mana kyautar wani abinci da ake kiran shi hais kenan garin alkama ne da dabino da ciku wato da man shanu da ake dama shi qala sai manzo Allah ya ce amma inni kada asbahatu sa'ima kisan da cewa dai da dai na wayi gari ina azumi qala tace fa akala sai manzo Allah ya dauka ya ci kaga anan me yake nihi yana son ya nuna mana cewa azumi wanda yake na nafila ko da ka wayi gari idan ka ga dama kana iya ajiye shi kuma idan ka ajiye shi ba laifi ba kai don haka sai mazan Allah ya ce da ita dadi na waye gari ina azumi to mazan Allah sai ya sanya ya ɗauka ya ci to don haka wannan yana nuna mana kenan wannan hadisi na farko na nuna mana cewa mai azumi na nafila ko da bayan an waye gari zai iya yin niyya wasu malamai suka ce kafin rana ta gushe ne za ka iya yin niyya ka ci gaba da shi amma in rana ta gushe ba maganar ka yi niyya duka waɗannan bambantawa babu wani dalili akan haka ko da rana ta kusa fadawa da kawayi gari baka ci ba baka sha ba baka kusanci iyalinka ba ko da bayan la'asar ne a wannan lokaci kana iya yin niyyar azumi ka wuce al'imamu turmizi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa babu ma sha a fi ijabil qada'i alayhi wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wajabcin wato rama azumi wanda yake na nafila na cewa mai azumi na nafila idan ya ajiye azumi da gangan wato su ya rama za mu gani ne ne dalili tare da cewa dalilin ne bai inganta ba inda ya inganta kenan zai zama hujja akan cewa dole mai azumi na nafila in ya karya da gangan su ya rama to hadisin bai inganta ba qala haddathana ahmad ibn mani qala haddathana kasir ibn hisham قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين وأورد لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فأورد لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه قال اقضي يا يوما آخر مكانه قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي الأخدر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن أروة عن عائشة رضي الله عنها مثل هذا ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا ولم يذكروا فيه عن أروة وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج أنه قال سألت الزهرية فقلت له أحدثك أروة عن عائشة قال لم أسمع من أروة في هذا شيئا ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث قال حدثنا بذلك علي بن عيسى قال حدثنا بذلك علي بن عيسى بن يزيد يزيد البغدادي قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث فرأوا عليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك بن أنس wato Aisha Allah ya kara mata yadda ke cewa kuntu ana wa Hafsatu sa'imataini tace ni da Hafsa mun kasance muna azumi wa uri da lana ba'amun ishtahaina ta ce sai aka bujiro mana da wani abinci abincin kuma muna marmarinsa fa akalna minhu ta ce sai muka sanya hannu muka ci ma'ana ita aisha da yar uwarta hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aisha take ba da labari sun mudu da azumi kafin su kai azumi aka kawo musu wani abinci wannan abinci kuma suna marmarinsa aisha ta ce sai muka ɗauka muka ci faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo gida fa badaratni ilayhi hafsa hafsa sai ta rigaye ni faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin da muka samu kanmu wa kana tibnata abiha ta ce hausa ba ta kasance diyar babanta ne me take nihi a nan ma'ana yanda umar yake da buga gaba akan abu baya wata wata duk abin da yake so ya faɗa zai iya buga gaba ya to ya kasance ita kuma hausa tana da ɗabi'ar mahaifinta kafin ita aisha ta tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye da ya dawo gida kawai hausa sai ta rigaye ta shine ta ce fa badaratini ilayki hausa wato hausa sai ta rigaye wa kana tibnata abiha ma'ana dabi'arta da halinta irin dabi'ar mahaifinta ne kamar yadda hausawa suke cewa hausa suke cewa barewa ba ta gudu dan ta yi rarrafe galibi ɗa yana ɗaukan halaye da ɗabi'u na mahaifinsa faƙalar sai ta ce ya rasulallah ya manzan Allah inna kunna sa'imatai mun kasance muna azumi fa urida lana ta'amun ishtahaina an kawo mana wani abinci kuma muna marmarin safa a kan laminku mun ci yaya azumin mu yake kala sai manzon Allah ya ce iqud ya yawman akhara makana maza ku rama wani azumi a maimakon sa kenan a wani yini na daban to a takeice hadisin bai inganta ba inda ya inganta kenan wannan dalili ne akan cewa mai azumi na nafila idan ya aji azuminsa da gangan to dole sai ya rama illa kasancewar hadisin bai inganta ba don haka kenan ba magana ramuwa in ya ga dama ne ya rama in ya rama ba kuma ba laifi bai kamar yadda bayani ya gabata al-imamu tirmidhi yake cewa salih ibn abi al-akhdar da muhammad ibn abi hafsa sun rawaito wannan hadisi daga al-imamu zuhri daga urwa daga aisha Allah ya kara mata yadda ma'ana sun rawaito kwatancin wannan hadisi al'imamu malik da shi da ma'amar ibn rashid al'azdi da ubaidullahi ibn umar da ziyad ibn sa'ad da ma ba ɗaya ba daga cikin marwaitan hadisai waɗanda suke kuma alhufaz mahaddata sun rawaito daga al'imamu zuhuri daga aisha amma hadisi ne mursal an gane ko ma'ana danganan kenan kasancewar shi al'imamu zuhuri wato al'imamu zuhuri kenan ko kuma mu ce urwa shine ya ɗaukaka danganan hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sarayar da Aisha shine yace walam yazkuru fihi an urwa basu rawaito ba daga urwa sai ce wa hadha asa malam yace wannan shine mafi inganci kenan daga al'imamu zuhuri sai suka ɗaukaka hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ambaci ba urwa balantana aisha ko da urwa shine ya ɗaukaka ya sarar da aisha ta sunan shi hadisi mursal shine sai yake cewa li annahu ruwiya an ibn jurai domin an rawaito daga ibn jurai qala sai yace sa'altu zuhriya na tambayi al-imam zuhri fa qultu lahu sai nace masa a haddathaka urwatu an aisha shin urwa shine ya baka labarin hadisin daga aisha qala lam asma min urwa fi hadha shay'a yace ban ji ba komai dangane da wannan hadisi daga urwa walakin ni samitu fi khilafati Sulaiman ibn Abdul Malik min nas na ji shi ne daga wasu jama'a a zamanin kenan Sulaiman ibn Abdul Malik lokacin shine khalifa an ba abu man sa'ala Aisha ta an hadal hadisi daga sharan waɗanda suka tambayi Aisha wannan hadisi kenan don haka kenan hadisi ne mursal bai inganta ba sai yake cewa malam yake cewa aliyu ibn isa ibn yazid al-baghdadi ya karantar da mu wannan hadisi shi kuma daga rauh ibn ubada shi kuma daga ibn jurayj fa zakara al-haditha malam yace wa qad zahaba qaumun min ahli al-ilm min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa ghairihim ila hadha al-hadith wasu jama'a na malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wasunsu sun tafi akan wannan hadisi fara'au alaihi alqada'a idza aftar suna ganin cewa mai azumi na nafila idan ya karya azuminsa da gangan to dole sai ya rama mala yace wa huwa qawlu malik ibn anas wannan fada fada ce kuma ta al-imam malik wato ibn anas wanda hujjar ta rage ta gabata shine dai ayar da karanta ya ayyuhal ladina amanu adi'u allaha wa adi'u rasula wala tubdilu a'malakum an gane ko illa kasancewar wannan hadisi wanda manzon Allah bayan ya wayi gari yana azumi aka kawo abinci ya dauka ya ci wannan yana nuna mana halacci mai azumi na nafila ko da gangam zai ajiye azuminsa kuma ba maganar ramuwa na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi الله يغفرت منا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك